إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ ائذني لنا بهذا المعذر والتأتي بنظرة تأتي لنا في السفر فاستجاب له ربه sai Ubangijinsa ya amsa masa addu'ar da ya yi, annabi Yusufa ya yi addu'a shi ya fi son turkusun akan abin da suke kiransa zuwa gare shi. to sai Allah ya amsa masa haka rabbuhu ubangijinsa du'a ko addu'ansa fasarafa an bukai da hunna sai Allah ya juyar masa da mugun tanadin nan nasu duk kullakullan da suka ci ya matan Allah ya juya wa annabi Yusuf ga shi Allah ya juya masa da shi innahu إنه هو السميع العليم innahu shi ubangijin nasa huwa sami'u shine mai ji da kauli ga dukkan abubuwan da ake faɗa al'alimu masani lil fi'li ga abubuwan da ake aikatawa ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم bada lahu sannan zahara lahu ya bayyana gare su su wato ‘yan gidan Yusufa din shi waziri da kuma ɗan mutanensa sai ya bayyana gare su min ba'ad ma ra'au layati bayan sun ga addilalati abubuwan da ya shirya bisa ala bara'ati Yusufa a bisa kubutar annabi Yusufa alaihi salatu wassalam an san dai kubutaccen ne bai yi ba to kuma gari ana ta hayaniya haya haya haya ai an yi kaza ai sai da aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza to su ga dai yanzu dai abin da za a yi kuma da a karɓa addu'a kuma ta zo sai ga yanzu abin da za a yi dai a ɗan fatar da shi na ɗan wani lokaci yanda kuma ba za a dinga ganin sa ba ma bare har a dinga tada magana din mutan gida su manta da shi mutan waje su manta da shi to kuma in bayan kowa ya manta da shi to kuma shi kenan sai a fito da shi yayin da suka ga alamomi ala bara'ati ala bara'ati yusufa abu sakubutar ta annabi yusuf alaihi salatu wa salamu an yi sajjinuhu cewa su jefa shi a kurkuku ai la yusjinan nan lallai su sa shi a kurkuku hatta yin har zuwa wani lokaci alu sai suka ce la budda ba makawa min dukuli sijini da shiga daga shigar sa kurkuku hatta yan kadi alkalamu an magana duk da yanke a bakin mutane har amanta da shi ma a daina yin magana ba su jina shi kenan sai aka daure aka sa shi a kurkuku alaihi salatu wa salam فتحول السجن إلى زليكا يقول الله سيقول كم يدا وجن زليكا da yanzu zulaika tana ganin sa ko dai ba wani abu dai abin da sauki da kuma yanzu ta daina ganin sa ma kwata kwata sai ya zama ita ce a cikin kurkun shi ka yanzu ya huta dama annabin Allah wannan daular duk ba a zuciyar sai ka duk gaba ki yanzu ya je inda ba wani wahala ba wani rikici sai wahalar jiki wahalar jiki ko banza ce amma yanzu zuciya ta huta yana ganawarsa da Allah ya ta ibadodinsa ya ta komansa shi kenan shi yanzu gani yake ma shi a cikin ma lafiya a cikin lafiya yake ita ko Zuleka ba ta ganin Yusufa dare da rana tana kan gida tana balanta kuma hanyar kurkuku kuma nan ne wajen kallon ta yanzu alƙibla ta koma kurkuku kuma yanzu shi kenan bata hawala sijinu sai kurkuku kuma ya juya ila Zuleka zuwa Zuleka ta rasa ɗalu'u sai ta zamanto tana tsinkaye wata jilisu tana zama ala ta kafa baitiya a musarufin gidanta kan saman gida kuma nan ne wajen zamanta tanzuru ila sujini tana kallon hanyar kurkuku kawai a kan lailan wani haran dare da rana bishi ta kuma habbata ya sani da tsananin soyayya ta biyu suka ga annabi yusuf yusufu fi rahatin shi ko annabi yusuf ya huta jiki dai zai sha wuya za a ce wanda yake kurkuku ai ba wani hutu jiki zai sha wuya amma kuma in mai haske ne a zuciya ai masu haske zai ga suna koma daji ko su shiga ma ɗaki ko su shiga ma abubuwa suna ganin ma haɗuwa da suke da halitta ma kamar yana gurɓata musu wani abu to shi yanzu ma shi kenan shi kenan haka wani daga cikin sharifan nan wanda aka kulle shi ko a cikin kurku yake cewa ya gode wa Allah shi dama yana kan so ya halwa mutane sun hana shi halwa to ga lokacin halwa yayi ga lokacin halwa yayi akwai babban malami na jigal ahmad ahmad bamba turawa suka suka ce an ce kuna da tsafi da wane ne turawan faransa kasan sun ba malamai a kasashen faransa wuya gara munan ingilishi da yake a ƙarƙashin sarauta suka zo sun yi dai abin da suka yi amma can da yake iska ne kawai haka suka dinga kashe sarakunan da kashe malaman malami sai an hau jirgin sama a ce ka ce akwai Allah ko to yanzu su dai ya tsare ka inda Allah jeho shi abubuwan da faransawa suka yi ba ba kyau da suka kulle shi Ahmad Bamba din a kwana arba'in a cikin ɗaki ba abinci ba komai shi kenan sun gude suna jira su ga ya mutu sai su ganci ma sannan ya fi kowace kiba cikin lafiya cikin waye ya aka yi ce saboda yadda aka yi shi ai yanzu ma kuka sa ma muka huta duk da baki da to shi kenan shi annabi Yusuf kuma zuciyarsa kuma ta kai sanyi ala ta kan bai ta tanzuru ila sujin lailan wa nahara mishi da ma ba ta Yusuf Yusuf bi rahati shi annabi Yusuf yana cikin hutu wa zulaika bi azabin sai ga zulaika da take cikin hutu kuma yanzu ita ce a cikin azaba tahawwala sujin ilaiha sai kurkun ya biya zuwa gare ta kenan wa dakala ma'ahu sijina fatayan fatayan ne wa'in su samari guda biyu sun shiga kurkuku tare da shi mai sha gulama ne wato samari guda biyu lil maliki na sarki a haduhu ma ɗayan su saki sarki yake shayar da shi mai shayar da sarki biya wal akaru ɗaya kuma sahibu da'ani ne mai ba sarki abinci kuku ne da mai ba da abinci da ruwa ra'ayahu to su suka su ma sun yi laifi an kai wa sarki hari shi ma za a kashe ta an bi ta hannun masu dafa mara abinci da masu bashi abin sha aka sa su sa dafi a ciki mai ba da abin sha sunansa tarhamu da sun mai ba da abinci ko sunansa tarhamu ma'ana ibrahim to sunayensu ne wannan to shi kenan shi mai sa giya a cikin mai ba sarki giya sai ya sa'a bai sa dafi din ba bai sa dafi ba shi ne ba da abinci ne ya sa dafi da aka kawo abinci aka jera a tebur sarki yazo zai ci to sai ne ba da giya ya ji tausayi dama bai sa ba sai ce sarki kafa ka ci abincin nan sai ce sabida ne ita sabida akwai dafi a ciki sai mai abincin ya ce a karya kake yi kai ma giyanka akwai dafi a ciki tun da dai abin haka ne ai dubu biyu aka ce mu sa kuma duk mun sa sai sarki ce to kowa ya ci kowa ya sha nasa kai sha giyar da ka kawo shi ya ɗauka ya sha aka ga bai sarki ce da mai abinci to kai ma ɗau abincin ka ya ce a ba zai ci ba to shi kenan ya ce to duk a kwashe a kwashe su a kai su rufe to sai aka sa su shi ma Yusufu ga shi za a kawo haka haka ai haka ake so in an haɗa masu laifin an haɗa masu laifin sai a zuba su a mota ɗaya a je a kai su gidan kurkuku to shine aka kawo su tare wata kalama a hutu dina fataya ne wa'annan samari guda biyu suka shiga kurkuku tare da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam fara'a ya sai suka ganshi a barar ruya ya fassara wani mafarki fakala sai suka ce la nastabiran na hukuma za mu jarrabe shi mu gani ko ya iya fassara mafarkin kuwa قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا قال أحدهما sai ɗayan su ya gaya wa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wa huwa saki shine mai shayar da sarki biyan inni arani a asiru kamra ni abin da na gani na ganni dai ina matsan inabin nan na ga ina matsa sarki inabi dama inabi ne ake nannagensa da yadda ake har ya zama yadda ake shayar da su to ni na ga ina na ci gaba da wannan aiki na da nake na ci gaba ina shayar da sarki inabi وقال ناصر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه Ino, ba ƙara lakaru. Ɗayan kuma shine sahibu ta'ami, kukun sarki mai ciyar da sarki abinci. Mai dafa sarki abinci yake kuma in ni a raniya a hamidu ɗaukar a cikin ba. Ni kuma na ganni na ɗauko kwanan abinci, kwanan gurasa a kaina. Na ɗauko gurasa a kaina kamar al'ada yadda na saba ina kai wa sarki, ni kuma abin da na gani kenan. Amma ta kulle tsairu min, na ga tsuntsaye sun sauka a kan wannan kwanan abincin da zan kai wa sarki suna tsatsagar wannan kwanan abinci.
نبئنا بتاويله Hadirna ka gaya ka ba mu labari bi tawili da fassarar wayannan mafarkai guda biyu bi ta'dili da fassarar sa إنا نريك من المرسلين mu'minin kana daga cikin masu kyautata aiki kai da ganin ka mutumin kirki ne aliman bin ru'ya abinda suke nufi kenan mun ganka malamin mafarki ne lalle yanda muka ji ka fassara mafarkin nan lalle ka san mafarki min al-muslimin kenan ko kuwa kai mun ganka kana daga cikin mutanen kirki لأنهم دومن سورة رأياه عند النبي صلى الله عليه وسلم في السجن أسلمه كنا يعود المرضى yana gaida mara lafiya da an ce mutum ba shi da lafiya zai gaida shi kuma zai ta yin tiyarsa duk daga wahalar da yake ciki amma kuma yana kula da mara lafiya waya kumun laila sun ga dare baya bacci kuma zai ta sallah zai ta sallah zai ta sallah al'adar su ta musulmai to kuma waya sumun nahara da rana kuma ya azumi su ji an ce ai yana azumi baya cin azumi wani sabiru ahalin sujini kuma yana ba wa 'yan kurkuku hakuri duk abin da zai tashi ya kai wa 'yan kurkuku na biya ku yi hakuri wannan jarraba ce daga Allah ku gyaru ku yi da abubuwa kuma ya dinga musu bishara wata rana kila Allah ya ba ku kaza kila Allah ya sa ku zama kaza Allah ya sa ku zama kaza haka dai wasi yake sanyaya musu zuciya ga su baki ɗaya kuma iwasi fakirahu duk wanda ba shi da shi idan an kakkawo abubuwan ma in ya ga wanda bai samu da yawa ba sai ya gugutsura kuma ya ya bashi alherai dai haka dai suka ga yana cewa yan kurku yana ce da su ku yi hakuri kuma ku yi bishara to ai suka zama yan kurku ma suka zama su ba sa jin ma wahalar kurkun saboda gari suka dinga cewa Allah Allah ya yi mana albarka da kai kai dai Allah ya tara ma abubuwa da yawa ga kyan fuska Allah ya mana albarka da kai ga kyan magana, magana ka tana da kyau, ga ka tana da kyau, ga magana ka tana da kyau, ga shi duk wanda ya zauna da kai za ka sanya ya masu zuciya, za ka sanya ya masu zuciya. Har dai mai tsaron hukunci da kansa yake cewa, wallahi da lamarin nan a hannuna yake wallahi da na sace ka, sai dai da kanin ka dawa mutumin kirki. Tun da ka zo kurkun nan yanzu an daina faɗa-faɗa ma irin faɗa da ake a cikin kurkun nan da komai duk an daina. yake cewa da lamari a hannuna yake ce ba sakin ka zan yi.
Ala la ya ci kuma ta amun tur tsakanihi illa na fa'atu kuma bitawilihi kabla an yaki ya kuma.
Kenan ala Yusuf sai annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yake da su. La ya ci kuma da amun tur tsakani abinci ba zai zo muku ba wanda za a azurta ku da shi. Fi manami kuma a cikin baccin ku. Abinci cikan da aka zo muku da shi a cikin baccin ku. Kuka gani aka kawo muku kuka ci. ko aka kawo muku kuka amfani da shi illa na ba'atu kuma sai na gaya muku bi tawili da fasaran tafiya kaza ta amfani ai da yake masu duk abin da kake aiki da shaka zaka dinga mafarki galibi in kowanne sun tashi sai da annabi mun yi farki an kawo mana abinci nau'i kaza ko na yi farki na yi nau'i kaza ko shi kuma yace ni na yi farki na matsa ina bi nau'i kaza da sai to ba wani inabi da za ka matse kai ko abin da zaka shirya wa sarki a cikin baccin ka sai na gaya masa kafin ka faɗa a sarari shi ma mai abinci ya gaya masa haka illa na ba'atu kuma sai na ga na ba ku labari bi tawili da fasara ta fiye ka zata a sarari abla an ya fiye kuma tun gabanin ya zo muku wannan kenan ko kuma duk abincin da za a kawo muku daga gidajen ku na ci irin abincin yankokun da za a ba ku to sai na gaya muku wannan abinci za a kawo muku yau irinsa nau'i kaza nau'i kaza nau'i kaza tun gaban ya a zo muku a bisa wannan cewa Allah ya bashi irin abu na annabi Isa Allah ya bashi sanin gaibubukan abu tun gabanin abu ya iso ma shi yana faɗa annabi Isa alaihi salatu wassalamu unabiyukum bima ta'kuluna wa ma tadhkuruna fi buyutikum da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam kafin abinci ya zo ya yan kurku duk sai ya gaya musu yau tuwo kaza za a yi miya kaza nama nau'i kaza abu kaza za a yi mana kuma yan kurkuku su ga an kawo irin wanda ya faɗe su wannan duk yana yi ne don ya tsara nutsar da zuciyarsu san shi ɗan gidan annabta ne shi ne annabta ne a hannu don su imani to shi kenan sai yan kurkuku sai su mutane suke tambayar sa wannan abu da kake ma ya koya ma tsafi irin wannan shi bokanci irin wannan wa ya koya ma da wannan irin abu ba wanda ya sani ya dinga faɗa irin wannan abu ko ya sun ba bokaye ba waye ya san waye koya ma irin waɗannan abubuwa zalikuma mimma allamani rabbi da ce wannan abin da ubangiji na zalikuma waɗannan abubuwa duk da kuke gani ina faɗa in gaya muku abincin ku kafin a kawo muku shi mimma allamani rabbi ya daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni ba bokanci bane a cikin sa bi hasan akwai faɗaitarwa a cikin wannan magana ala imani bima abuta imanin su sun maƙawahu sannan ya ƙarfafa wannan magana tasa da faɗinsa da zai zo gaba.
Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bi akhirati hum kafirun.
Ni na bar hanyar mutanen da ni na bar dini qaumin addinin millata dini qaumin mutan addinin mutanen da la yu'minuna billahi ba su imani da Allah tabaraka wa ta'ala ba. Wa hum bi bil akhirati hum kafiruna gashi kuma sun kafirce da lahira ni ba hanya wa'annan nake ba wa'annan mutane ba su imani da Allah ba su imani da ranar lahira ba ni ko ina kan hanyar imani da Allah ina kan hanyar imani da lahira na ababo kanci bane wannan mu'jiza ce irhasi ne tunda ba annabi bane in annabi ne mu'jiza ce in wali ne wato karama ce in ko wanda duk bai imani da wannan ba yana istidraji ne wannan ba bokanci ne ba واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ni na bi hanyar millata na bi addinin aba'iya na bi addinin iyayena suwaye ibrahima shine annabi ibrahim alaihi salatu wa salam babban kakan nasu kenan wa ishaqa da ishaqu wa yaqubu da da yaqubu na bi hanyar wa'annan iyayena wa ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء kaga dan haka kullum nake cewa cewa in an ce da mutane su bar wannan zikiri cewa iyayen muka samu akai wannan a inna wajen na aba ana ne a'a ba inna wajen na aba hanya alheri ka dinga alfahari ka bi iyayen gashi wata ba inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun ko wata ba'atu millata aba hanyar iyayena nake bi. in dai dan ko iyaye na alheri ne ko na banza ne in ka bi su kayi laifi saboda ka zama ka ya za a yi da wannan amma da zo ka samu iyayenka mahaddisan qur'ani masu zikirin Allah masu walida sun mutu mutuwa mai kyau wani ya ce ma duk wa'annan na banza ne ba su gane addini ba shi ya zo ma da wani hauka shi ne addini dan dai tsoron ka ka ka ce ina ka ake ka ce ina wajen na abu ana ka zubar da na iyayen na ka bi wannan wannan hauka ne ha? aiki ya guda kuma dole ne mai iyaye irin wannan ya alfahari in wani ma ya ɗau shiriya ya ɗau gun Allah ya bi mai kyau ne ko ɗan waye to bare ni da iyaye na kaza ni da iyaye na kaza su ne malamai kaza su ne kaza kaza sai ni a ganin na wasa kuma wannan eh, ban tsoro ne ga wanda suka da iyayensu bayan Allah mutum yana da iyaye mutum mutanen kirki an shiga ya kama hanyar banza sai dai ya ta kuri sai dai ya ta kuri mu ne ƴaƴan wani mu ne ƴaƴan malam wani amma zai yin aikin ƴan malam wani bari wanda zai dinga kuri ni ne jikan annabi wani amma ko zai yin hanyar wannan duk zancen banza ne duk in ka a ga yanda kana yin hanyar iyayenka ko baka iya nasu ba dai a raka kamanta alhamdulillah mutane sun san ƙarfin iyayenka sun san iya ƙarfinka in an ga ka kamanta a cewa na da yana kamantawa yana kamantawa to amma yau galibin 'ya'yan waliyan ma duk mai da kansu 'ya'yan sarakuna ji suke ma 'ya'yan masu kuɗi ne ko sarakuna ko ko wanda ne Zali- zalunci da kuri da do- da dan dole da kahariya da wane ne Eh, shi dai abubuwan da mushriki yake faɗa eh, yake cewa in mutum takamansa dan wali ne to a ya bi hanyar wali ne mutane suna da idan suna da an san ka ɗan bi hanyar wali ne iya ƙarfinka to shi kenan a ɗan ragowa kuma sai su zuba ma a ciki. Allah ma sai ya shigar da fiya. In ko mutum ya bar hanyar iyayensa ya ce zai bar hanyar sarakuna ko ya bar hanyar. To yau mun shigo zamanin demokuraɗiyya ne. To yau eh, duk wannan duk ta wuce. A ɗan sarki da takalmin ƙaga duk wanda ka taka ya tafi da kenan. A yanzu sai abin da zai samu jama'a shi ma, ya demokuraɗiyya shi ma. In ba haka ba yana ganin gadon ma wani can ma ne tsaban zama ya zo ma ya ƙarfe ba ba ba duk da baki ba. To wadda ba su yi lasa. na bi hanyar wato addinin aba iya iyaye na Ibrahim su ne Ibrahim wai su haka da Isaka wa Yakuba da Yakub ما كان لنا أن نشرك بالله min من shayi شيء bi almanin bagila na bai dace gare mu ba an nu shirka billahi mu tara wani da Allah mata wani da Allah min shay'in kowane abu ne ai shay'in wani abu ma ne jin za'i dace ai ba za mu haɗa Allah da komai bal ismatina saboda kiyayewar mu ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس wannan tauhidi a ce mu gidan mu gidan kadai da Allah ne min fadlillahi wannan falala Allah ce alaina a gare mu wa ala nas da sauran musulmi ma da baki dai abun ba namu ne mu kadai ba ولكن أكثر الناس la لا yashkurun يشكرون sai dai yawan mutane asaran nasu humul kufar sune kafirai la yashkuruna Allah ba sa godewa Allah fa yushrikuna sai su tara shi da wani sun masarraha sannan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya bayyana bi du'a ijma da kiran ɗan kurkun gidan imani zuwa imani يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير لم الله الواحد القهار ya sahi bayyana sijini ya abokaina na zaman kurkuku na wannan lokaci abokaina na kurkukun nan har babu mutafarriquna yanzu gumaka daban-daban watsatsu daban-daban Allahn kaza, Allahn kasuwa, Allahn ruwan sama, Allahn iska, Allah ba haka haka ji ba, kowane abu da ba wani Allah dai da zai yi kirji a cikin magunguna san guda ɗaya ta biya haɗa abubuwa. Akwai Allahn kasuwa, akwai Allahn yaki, akwai hubal, mutanen maka hubal shine Allahn yaki. Da za a fita Abu Sufyan ya zo ya kuri'a a gabansa ya ce a fita da haka ya dinga rawa a fagen yaki a Ali Huballa, a Hubal ya yi nasara, Hubal, Hubal ya yi nasara, mazalla ya ce alama Allahu alawa azalla. amma a zama Allahn gabaki ɗaya tabaraka wata ala sai Allahu rabbul alamin yanzu wayannan iyayen gida gici alloli mutafarriqu na mabambanta khairun su suka bi ne amillahu alwahid alqahar ko ko ubangiji alwahid makadanci alqahar mai rinjaye khairu shi yafi ittifahamun ka ɗari tambaya ce amma tabbatawa ai aje Allah guda ɗaya mai rinjaye madayanci mai rinjaye mai iko shi ya fi akan ake an waɗannan shirme duka baki ɗaya.
Mata abu duna min dunihi illa asma an sammai tumuha an tuma aba hukum ma an zalallahu biha min sultan.
Ɗan kuhu ku ba Allah. Mata abu duna wannan abin da kuke bi wani ah to yannan abubuwan da muke bauta mu muna bauta ita ai mata abu duna ba kuma kuke bauta ba min dunihi wani Allah ai gaibi wani Allah. illa asma'an sai sunaye ne kawai kamar su mu kuka ambaci wannan itatuwa da shi ko kuka sassaka itan ba shi da wani suna ko kuma kuka sa masa sunan sunan da kuke so na bauta kuma kuka bauta masa kamar su biha asnaman da kuka ambaci gumakan nasu da su an tun wa aba ku da iyayenku in ma kun ci aro ga taso ga abin ana yi a gidanku to ai iyayenku ne suka sa in ma ba su ba ai kakannin su ne suka sa ma anzalallahu biha Allah bai sauka wani ibadata ta bauta mata yin sultanin wani kudratin dalili wa burhan da dalili na cewa a bauta mata Allah bai saukar da wannan ba In al-hukmu illa lillah.
hukunci dai na Allah ne alqaba komai a hannun Allah yake tabaraka wa ta'ala wahdahu shi kadai Amara Allah ta abudu illa iya.
kuma yayi hukuncin ka ya gama ya ce ka abota komai dan shi Zalika dinul qayyum.
wannan at-tauhidu wannan kadai ta Allah dinnan ka abota kuma ta Allah tabaraka wa ta'ala dinnan addinul qayyum shine addini madaidaici almustaqim madaidaici Walakin na aksaran nasi la ya'lamu.
sai dai alkufaru sune kafirai la ya'lamu aktharun nas mafi tilin yawan mutane wa hum al-kufaru sune kafirai la ya'lamuna ma yasiruna ilayhi ba san abin da za su tafi zuwa gare shi ba in dai suna ba wannan bautar Ya sahibai sijini amma ahadukuma fayanki rabbahu amra.
to an gama wa'azi kuma yanzu kuma an jiyo kan wa'anda suka yi wannan fatawa na zancen ɗaya ya ga yana kayar da sarki jiya ɗaya kuma yana ciyar da ya ɗau abinci a kansa tsuntsaye suna suna ci ya sani bai su jini ya abokai na na zaman kurkuku amma a hadu kuma amma ɗayanku allazi huwa saki wanda shine mai shayar da sarki jiya ɗin nan fa ya faruji wannan zai fita ba aka salatin bayan kwana uku fa yi sulabu za a tsire shi fa ta akulu khairu min ra'asi tsuntsaye za ta ci da za ta ya sami bai su ji amma a hadu kuma amma ɗayan ku allazi huwa saki shine wanda yake shayar da sarki fa ya farju da salati zai fita bayan kwana uku fa ya fi rabbahu zai shayar da sayyidahu shugaban sa kamran zai shayar da shi biya ala adati amsa al'adar sa Wa amma ra'sahu fayyinahu fatakulu tsayru min ra'asi.
amma al'akaru amma ɗayan kuma shine mai ciyar da sarki abinci shine mai dafa abinci bayan karuji shi ma din zai fita ba da salatin bayan kwana uku fa yuslabu za a tsire shi fa ta kullu khairu min ra'asi tsuntsaye za su ci wato daga kansa ma za a tsire shi har ya mutu kuma tsuntsaye su zo su ma daga kwakwalwar ba ka ji kansa abinda za a yi kenan Wajiya lam muslasi fihi fi tasawfiyan tasawfiyan.
ai ma lamarin da kuke tambaya ya cika al'amarin lazi fihi tasawfiyan abinda kuke neman fatawarsa ya cika haza tawilu ya kuma wannan shine fassarar mafarkin kana sahibu amin maliki wato abin abokin wato abincin sarki wanda yake dafa sarki abinci iktara rajul wani mutum ne ya tsaurce shi liman yuridu maqamal maliki wanda yake son ya hau sarauta din bi shay'in min az-zahab yake zai bashi wani abu na zinari zai rike iyalinsa har hasni ya mutu ko da ma abin ya tashi an yaji Allah summa fi ta'ali ya sa abinci a cikin ya sa dafi a cikin abinci sarki ya ce ya mutu shikenan a gama idza mata al-malik idan sarki ya mutu ya tawallahu wal mulka shi wancan ya hau kuma zai ci gaba da ciyar da shi kaga wannan hauka ne ya bai san cewa ko da abin ya yi haka ba ya kashe wancan sarki shi wannan ya hau ai wannan ba zai yarda da shi ba zai ce ni ma wani zuwa zai ya baka ya kawai ka yi ma ka samu ko amma shi kenan ya karba to man wa yaf'alu lahu ma yaf'alu lahu ya shi zai aikata masa zai aikata masa zai sanya shi ne shugaban masu abincin gidan kaza kaza kaza shi ya ma alƙawarta bai na ƙarya hatta la astaki ala zalika to me shayar da sarki biya sai zuwa ne فلما أراد الملك أن يتناول الطعام yayin da sarkin nan ya niyyar cin abinci wa fihi summun akwai dafin nan a ciki a shaka alaihi saki sai mai shayarwa din nan ya ji tausayin sarki qala lahu sai ya da shi la ta kullu tsama kaka ci wannan abinci fa inna fihi summa akwai dafi a ciki qala lahu sahibu tsami sai mai abinci ya ce wa anta sharabu ka fihi summa ana ai kai ma abin shan naka akwai dafi a ciki qala la yace ba komai a cikin abin sha na qala al maliku sai sarkin ya ce da sahibu sharabi ga mai shayar da shi ishraf to dau kofin ka sha fa shariba yake nan sai dau kofin ya sha sharabahu abin shan sa wa qala sahibu ta'ani sai sarkin ne yace da mai ba shi abinci kuma kul to kai kuma dau abincin ka ci amtana sai ya hannu fa alima bara'atar saki sai sarki ya san lalle mai shayar da shi kutacce ne ba komai a cikin nasa walakin ja'alahu mama'an tusili sai dai ya hada su ya sa su a cikin kurku don a yi bincike a gaggane abubuwa sannan a dawo da wanda za a dawo a kashe wanda za a kashe kuma amma a yi kuma tare da annabi Yusuf kalan ma ra'a yaro iyahu ma yayin da suka zo inda mufarkai nasu waƙasta suka faɗe su annahu ma ra'a yaro iyan sun ga cewa sun ga wa'annan mafarkai abbara lahu ma Yusuf sai annabi Yusuf ya fassara musu annas saki cewa ne sai da sarkin nan sa ya farzu zai fita wayar ju ila makanati ya koma wa mu abin da yake aikatawa wa sahiba ta'ani shi ko mai abinci sa ya karuju sai fita wa yi kusalu a kashe shi qala lahu sai suka ce da shi ma ra'ayna shay'an shi ne daukan abinci da kai mun ba mu ga komai ba mun dai mun gaya ma ne dama dan mu gada ka shay'an kunna nastabiru ka muna gada ka ne faɗa qala fi annabi su yake ko biya hammal amru lamari ya fita ko ka gani ko baka gani ba abin nan da na faɗa haka za a yi ma ka gani haka za a amma ba gani ba haka za a yi bil al'amrul ladhi fi tasfiyan lamarin da kuke fasara a cikin sa kamma ya cika kamma al'amru haka za haka lamarin zai cika wa qala lil ladhi dhanna annahu nadi minhu mazkurni inda rabbik sai annabi Yusuf ya ce wa qala sai Yusuf ya ce lil ladhi dhanna annahu nadi ga wanda ya tabbatar aikana ya sakankance annahu nadi shine kirani bayan kwana uku za a fitar da shi kuma ya koma ya je ya ci gaba da shayar da sarki minhu ma daga cikin su وهو ساكي شيء من شاهد تسجي اذكرني عند ربك to do Allah ka ambace ni wajen shugabanka in ka je wajen sarki to Allah ka tuna da ka faɗe ni ka ce akwai wani ba Ibrani yana nan ɗan ɗan gidan waziri wanda aka ɗaure shi din nan ba shi da laifin komai to Allah ka gaya wa sarki wannan magana ka kullahu ka gaya masa inna fi sijini a cikin kurkukun nan akwai gulama akwai wani yaro mahabusan an tsare shi zulman dan zalunci alamma ka raja shi kenan kwana uku dai aka zo aka ce da mai shayar da sarki jiya to ga kayan ka ga komai sarki na kira fito shi kenan shi kuma wannan aka ce ku kama shi aka fitar da shi kalar to yayin da duk suka fita sai ga mala'ika jibril ya zo ka kalar lahu sai mala'ika jibril ya ce da annabi yusuf anta yusuf kai kai ne yusuf sunan ka yusuf amma baka sani ba yau a gaya ma lamari ya zo ba kyau kenan anta yusuf kai ne yusuf in ka sani ma a gaya ma in baka sani ba ibn yaquba sunan babanka yaqub ibn ishaq sunan kakanka ishaq ibn ibrahim sunan baban kakanka ibrahim ibrahim ulkiyati nari to kakanka ibrahim din baban kakanka ibrahim bari in zo ma da labarai an jefa shi a wuta da aka zo za a jefa shi a wuta qalabna qalabna hu min ne shi na halul malaikatu mu malaiku hallaka min hajatin kana da wata bukata qala amma ilaykum fala ice amma wajen ku ba ni da ita amma ilallahi sai muka san to wajen Allah fa ice fa bala waye bai tuna shi da bukata wajen Allah ina da bukata kunna lahu sai muka ce da shi to sallillahi yajika min haza to roke shi ya tsayar da kai daga wannan abin da yake ciki ma qala ilmuhu bi hali sanin halin da nake ciki da Allah ya yi guni an su'ali ya wata da ba sai na ce ya komai ba duk abin da ya ga dama yayi in nace ya abu kamar na nuna mar shi jahilin abin da nake ciki ke wannan to ka ji abin da baban kakanka ya yi yanzu kai ka ce da wani ya je ya gaya wa sarki yanzu kun yi ɗaya kenan kana so ka ce kai ma annabi ne irin ko kai ma mai imani ne irin sa kana so ka faɗi wannan wa haza da duka kakanka fa ishaku zubiha an yanka shi a tafa dawo bikashin an nemi za a yanka shi a Allah ya zo ya fance shi da rago bai ce komai ba yanzu kayi kama da kakanka kenan wa haza yaqubu babanka yaqubu kuma nazala bi ma nazala ga abubuwan yanda yake son ka yau rabanka da shi kaza amma bai ji ya ga kowa komai ba bai ma yi wani abu ya ce ya kai lamarin sa zuwa ga Allah ma ya ce ya taji da yi neman taimako da kowa ba ya ce ya kai lamarin sa ga Allah yanzu kai kai kama da babanka kenan wa anta ayyamu tuzir yau ka kai shigowar ka yau ko ko ko ɗan kwana kaɗan ne kasar sun saki sun makalur amma ka ce aje a gaya wa sarki kai ga ka ana ka ce aje a gaya masa ga ka ana wa anta ibn yaqub ibn ishaq ibn kaga kai dan yaqub ne dan ishaq ne dan ibrahim asaba hu jibril jibril ya ma zarauka jibril ya ce to fa ka tamkutu jibril za ka zauna a kurkuku muddata hurufi uzkurni inda rabbika adadin harafin magana ta adadin magana da ka faɗa to harfukan magana Allah ya sa ma ba jimlolin jimlolin harfukan ba ma kuma harufan da an ce za a yi adadin su ai da za su sa kenan amma yanzu in magana ta ka sa ɗau harafi goma to za ka yi harafi goma yanzu uzkurni idda rabbika harafi goma sha biyu za ka zauna shekara goma sha biyu kuma ce tisijin dan haka annabi Yusufa alaihi salatu wa salam ya zauna a cikin ko tisijin itna ashara sanata wato shekara goma sha biyu.
Fa an tehu shaitanu.
Zikira rabbi shi ma wanda aka aika din. Fa an samu shaitanu sai shaitani ya mantar da shi. Zikira Yusufa inda rabbi ya faɗi Yusufa nan wajen shugabansa sai shi kenan shi ma ya manta din. Yana zuwa kuma yana hawa aikinsa kuma an shiga lamarin sarauta ba ya ma sai ya manta ma su waye a kurkuku ma. Ya manta da su ma. ya manta da akwai wani Yusufa ma da suka taba haɗuwa da shi a cikin kurkuku.
Wala bisa isijili Bai da asini sai annabi Yusufa alaihi salatu wassalam ya zauna a cikin kurkuku yan tsirari yan tsirari na daga kwanakai. Wala bisa isijili sai ya zauna a cikin kurkuku bibi asini na tsirari na shekaru. Ita bibu daga uku ne zuwa tara. To in an ce ya za a ce ya zauna a cikin kurkuku shekara goma sha biyu. Wannan ita ce karamin ma magana. wata ruwaya ma ya zauna a cikin uku shekara goma sha an ce kila ya yi shekara biyar ne a cikin kurkuku sannan ya faɗo kuma uskurni inda rabbika to sai kuma aka tsara ma bakwai kaga yanzu ya zama sha biyu kenan ya yi wani adadin dai na daga shekaru to kuma sannan ya faɗi wannan uskurni inda rabbika to sannan ya yi wannan yan tsirari wanda suka cika ma wancan shekaru goma sha biyu da ya zauna ‘yan tsirarin shekaru a cikin kurkuku.
Wa kana al-maliku inni ya are saba a bakaratin simani ya kuluhunna sab'un ijabun wa sab'a sumbulatin kuduri wa ukara ya jisan.
Yayin da Allah ya kawo kubutansa, yayin da Allah ya kawo lokacin da zai fita kuma, tabaraka wa ta'ala dama haka Jibril ya so masa, cewa da ya haƙuri da bai kama wannan lokacin ba. ya zama su suke dole Allah zai taso da wani dalili da dole za a fitar da shi ya zama su suka nemi ya fita ba shi ya nemi su fita ba sai ya zama har wato kubutansa yayin da Allah ya so ya fitar da shi shi kenan sai mafarki sarki ya mafarki wa qala al maliku sai sarki misra maliku misra sarki misra ar-rayyan bin walid shi ne rayyan dan walid sai yace inni ara ni na yi mafarki ra'aytu fil manami na gani a cikin bacci na saba a bakaratu shanu guda bakwai kimanin masu kiba ya akuluhunna sab'un ijafu shanu masu bakwai kuma ramammu yabtali uhunna suna haɗiye shanu masu bakwai din masu kiba din nan shanu ne masu kiba ga su guda bakwai sai na ga wayansu ramammun shanu sun zo kuma suna haɗiye su suna cinye masu kiba din nan wa sab'a sumbulati na ga zangarnu kan gero ko kan dawa shi ne zangarna na ga zangarnu kuma kan hatsi mai kyau kudurin kwarra wanda ta yi shar ta yi kyau ma'ana wa ukara ya bi sati sai na ga wa'yansu kuma irin wannan busassu burtsun na marasa kyau sun sun bushe saba a sumbulatin su ma su ma guda bakwai din kadilita wa alal kogari ta zo ta nannaɗe korayen nan na ga ga ga bishiya ga tsiro ga gero mai kyau kore ya yi kyau ya yi abu ko dawa mai kyau ta yi ko masara mai kyau ta yi sai na ga irin ta gwamnu da su sun zo sun nannaɗe mai kyan nan sun nannaɗe mai kyan nan sun nannaɗe mai kyan nan sai da suka naɗe ta duka ta zama ita ma ta lalace to abin da na gani kenan ya bi sati alisawa alal kuzari ta nannaɗe mai koren nan wa'alat alaiha ta hau kanta ya zama to ba a ganin koren nan sai bushe wannan ake gani ya ayyuhal mala'u waktuni fi ruqya in kuntum lu ruqya ta'buru ya ku mutane na abduni fi ru'ya ku bani fatawa cikin wannan mafarki nawa bayyinu li ta'bira haku ga mun fassara ta ne fassara wannan mafarki da nawa shi yana aka tsara duk kuma masu fassara mafarkin Misra dama sun shura da wani to kuma sarki ya faɗa abin ya tsoratar da shi shi dai ya ji a zuciyarsa wannan ba abin wasa ba ne sarakuna abubuwan su ba na wasa ba ne ya ji to shi kenan yanzu ya tara su to kun ji abin da na gani to me ya fassarar ta kenan in kun tilliru ya ta abu in dai kun zama to masu fassarar ta ne kuna san masu fassarar fa abin ruwa to ku fassara min ita qalu adagasu ahlam suka ce kai wannan takuɗe takuɗen mafarki ne sarki ai wannan daga shi ba su da wani amfani kuma shanu mara masu marasa kiba kuma so su ne masu kiba kila dai dan wani abu ne ya damu sarki kuma ya kwanta kuma wannan ya faru da wannan akhlaqu takuɗe takuɗen ahlamin mafarki ne faɗan wa ma nahnu bi tawil al halami bi alimi mun ba masu ta- fassara irin wannan takuɗe takuɗen mafarki ba ne ai mu sai mafarki ne eh, eh, ma'ana wanda ya bayyana shi ne shehu rasulullahi in mutum da san abu ya ce bai san abu ba abin da yake hadari kenan a wannan zamani in mutum bai san abu ba ya ce bai sani ba in ma zai iya ɗauko na wani ya zo ya karanta to ya ɗauko na wani ya karanta yadda ya gani wancan amma bai sani ba bai ɗauko na wanda ya sani ya zo ya yi amfani da shi ba kuma ya ce abin duk ƙarya ne ya zama masu fassara mafarkin sarkin misra kenan yanzu ga ba su sani ba kuma zai su tambaya ko su ce mun kaza a'a har ma hukunci ake masa ai wannan din ba komai bane economic din kasa da guda daya gaba daya da ya bi ta bakin su shike na misra sai ta halaka gaba ki da yau babu ita gashi amma sun ce ƙarya ne to yanda ga wannan abubuwa suna nan masu yawa a cikin addini mutum kawai dan bai sani ba sai ya sake ce ƙarya ne sai ce ƙarya ne don haka duk an mayar da littafai cikin kanta an mayar da littafai an mayar da ilimi duk cikin kanta kantocin ma duk an siyar da na siyarwa ma an lalata sai dai a ɗan rubuta ɗan wani abu yan takardu kawai a zo a yi ta ƙarairayi mutum ya ta hira ya ta hira ya ta hira ya ta hira har aka ji duk a tashi don haka an gazima eh har aka ji ma duk a tashi duk ilimi yana nan jike cikin wani ba ma wai ka ka yi ba kai ka yi ba ba ma wai karanta ba wani littafin a ce ka dinga buɗe shi ma falle falle ma an haɗa ka da aiki ka dinga buɗe shi ma falle falle yanzu duk yana ya za a yi da su yana daga alamar ke ƙarshen zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dama in zamani ya zo ƙarshe za a ɗauke ilimi Wani yana daga cikin duk ma'anar ɗauke ilimi ga ilimin nan librare nawa in ka ga ɗakunan malamai adadin tafai nawa kaza kaza kaza amma abun abun takaici abun sa kuka idan dai malamin ma ya rasu dai ga an fito da littafin ana sayarwa a kasuwa littafin da kyar ya samu da kyar ya abu wani littafin ma ba shi da shi a sai ga an kawo shi wajen yan sayar da littafai to su kuma to dama ka kai abun ga kasuwa abu a siya a wulakance kuɗin bai yi wani amfani ba da abu to wanda biya daga cikin yi kokari dan abin da Allah ya hore mana mu kuma makaranta mu dinga duba karatu kwarai da gaske mu dinga duba karatu abin da muka sani mu ce mun sani abin da ba mu sani ba mu ce to wallahi wannan abu mu sani ba waye zai ci da samu ne ce sai mun sani imam malik da kansa akan tambaye shi ce ban sani ba ai ban in ka ce ban sani ba rabin ilimi ce in ka ce baka sani ba ka ji kunya ba wallahi ban san wannan abu ba amma saman kowane malami ko ko kullu zai ilmin ali ku tambayi wani amma yau kowa gani yake ne ke san abu ai ya shi kunya yanzu in nan na gaban ka to za ta ga a kai ashe bai san kaza kaza ba ai ya shi kunya ko ga TV ga ga ga radio ga waye an saba ya ce bai sani ba ai za a ce shirme ne to bare ya shiryo wa Allah ƙarya ya shiryo ƙarya ya shiryo ƙarya a addini ya bata abin da ya ga dama ya bata a a haɗu da Allah a a a fanshi ya fi jin tsoron mutane akan Allah tabaraka wa ta'ala to aji ko yanzu da an bi ta wa'annan yan fasara baki da an halaka to kaga amma ni ma ga jara wa sarki suke bi ai abun duk Allah ai ta dan mafarki ne wannan mu ko ka san in dai abu irin wannan kamar mu da muke ta mafarkin sanyi wani sanyi ya zo ya kai ta mafarkin farke ko ina banza da wofi ko wai ba su da amfani to duk dai maganar mutum wa ma na hannu bi tawil al halami bi alimi ka san irin wannan cakuɗe cakuɗen mafarkai din nan mu ba masu fasara ta bane dan ba mu san da wani jinjinan mafarki akai kai wannan ne ba jinjina ba ha to da sai mu fassara ma amma irin wannan mafarki wa shi za mu fassara shi وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتي أنا أنبئكم بزاويه wayannan yara masu zuwa su ta damu mu kullun din nan dai to wa wa qala masha Allah wa qala allazina jamin huma to shikenan shi ne shayar da sarki yana tsaye a gaban sa ake ta to sannan ya tuna a ai ko ina mutumin nan na kurkuku da ranar sa ai ko na tuna da shi to nan ya tuna wa qala allazina ja mutumin nan da ya tsira daga kisa ya koma ya je ya ci gaba da shayar da sarki minhuma daga cikin su biyun masu ciyar da sarki da masu shayar da sarki ya ciyar da sarki dai an gama da shi cincin to wanda shi yake da rai minal bidiyan daga samarin nan guda biyu huwa saki shine mai shayar da sarki shi kuma wadda kara sai ya tuna ta zakara ita kai kaga ma sai da yake ga ya sarki wallahi gashi din na manta din na manta to wadda kara sannan ya tuna ta zakara ba da ummatin bayan lokaci ne dan su mai tsawo sai ya tuna sai aka yi na manta wannan bawan Allah mutumin kirki irin wannan ya aka yi na manta shi to shi da ya ji da an gaya sai ce ana una zai kun bi tawi sarki ni an ya gari zan ba da zan gaya muku fasara wannan sarki a arsu sarki ya kalle shi ah kai bayan shayar da mu jiyan kuma har ma dan fasara mafarki ne ta ba ni na iya ba amma ni na san me a aike ni kawai a aike ni a tsayar da zuwa aike ni zan zo da labari yanzu yanzu fa arsilu ni ku aike ni kawai fa arsalu sarki ji to me kake jira me kake jira tafi mana abin da muke nema kenan fa ata yusufa sai ya zo annabi yusufa a guje يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إزاق وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجو إلى الناس لعلهم shi يعلمون kenan sai ya zo yana kira ya yusufu ya yusufu ya kai yusufu ayyuha siddiq ya kai wannan mai yawan gaskiya ya kafiru siddiq ya kai mai yawan gaskiya abdina ba mu fatawa yau na dawo kai hakuri dai dan kwanaki kai hakuri dai kai to amma ai an dawo yanzu kakka damu abdina fi sabai bakaratu ba mu fatawa cikin shanu guda bakwai imanin masu kiba ya akuluhunna sabawun ijabu da ke masassu kanjamammu guda bakwai suka cinye su wa sabi sun bulatin da zangarniyar gero kuma ko hatsi guda bakwai ko firin kwarra wa ukara ya bi satin da waɗansu kuma irin su busa su birwa suka nannaɗe su su kuma suka suka nannaɗe su duk gaba gida me ya fassara wannan kenan la'alli addu ila nasu dan ni in koma mutane almaliku sarki wa asabi da sabon suna nan suna jira na da sarki da yan fassara mafarki duk suna nan a tsaye suna jira su ji me zan zo daga wajen ka to me ya fassara ki ta kenan la'allahum ya'lamuna ta'diraha ko sa san fassara ta قال تزرعون سبع سنين a ji malaman دابا.
to kaga an zo nan malami shi abin mai sauki ne ita ai ma'anar abin da wannan yake faɗa tazra'una sab'a sinina da'aba wannan shanu wato masu kiba din nan yana nufi ku yi noma shekara bakwai a da- a jere za a yi ta muku ruwa za ku samu shekaru guda bakwai masu kyau to ai ta noma ai ta noma har shekara bakwai a jere فما هب Wahiyar tawilu sabi'in sunani shine fassarar wato shanun nan guda bakwai masu kiba kamar hasattu فما حسدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما kuma تأكلون duk abin da kuka girbe fa ma hafatun duk abin da kuka girbe fa zaruhu to ku bashi uturuku ku bashi fi sun buli a cikin zangarniyarsa liyan la yafsida domin in kuka tashe shi sai ya lalace illa kalilan sai dan abu min mata ku nuna abin da za ku ci kowanne a yi mar dami dami kai a dinga jefa a rumbu a yi rumbuna a yi dami dami kai a dinga jefa a rumbu dan abin da za ku ci ku figo ku ci- ku tsitsike shi ku eh, eh, surfa shi ku yi komai ku ci haka za a dinga yi domin kuwa tashi shi duka sai ya lalace illa kalila sai ɗan kaɗan min mata ku nuna abin da za ku ci to fadiru su ku sussuke wannan ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمت لهن الا قليلا مما تؤتون sun ya ci min ba'ad zalika sannan bayan shekarun nan guda bakwai masu kyau din nan wanda kuka tara abincin nan a ciki ya ci min ba'ad zalika sabi'il muktibati bayan bakwai masu kyau din nan to sabu'un shidadu bakwai masu wuya kuma mujdibatun masu fari si'abu masu wuya za su zo muku sannan kuma za a yi shekaru bakwai kuma masu fari masu wuya kuma ya kulla ma qaddamtu lahunna duk wannan abu da kuka ajiye fa za ku cinye shi a cikin shekarun nan min alhabbi na daga kwayan nan almazhur wanda aka shirka fi shuka isini ne a cikin wa'annan shekaru muku sibatun masu yalwa din nan to za ku cinye illa kalilan sai ɗan kaɗan min ma su nuna abin da kuka ajiye din nan ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون sun ya fi min ba'ad zalika sannan zai zo bayan asabi'il mujbibati shekaru bakwai din nan masu wuya kuma amin shekara kuma ɗaya za ta zo bayan su fiyu gasun nan a ciki za a riski mutane za a taimaki mutane bil matsar da ruwan sama sannan ruwan sama ya zo wa fi ya asiruna sannan kuma 'ya'yan itatuwa su zo kuma har a ci gaba da matan inabi وقال الملكوت to kaji fasala mafarkin ni kenan mutum ya mai fasa wannan yaro ya ja ya zo ya gaya wa sarki kaji kaji kaji sarki sai ce ai kan yanzu kan nabi magana ai ka ba su ma masu fasara su waye wannan waye wannan shikenan to kaji yanzu kan nabi magana wa qala maliku sai sarki ya ce lamma ja'ahu rasul yayin da wannan dan aike zo masa wa akbarahu bi tawili ya gaya masa fasararsa atuni bihi ku zo min da shi billazi a fara aje a zo min da wannan da ya fasara din nan wannan aina yake ai shi ya dace ya zauna a fada wannan tarkace ne amfani shi da da su zama kuna ba haka suke so ba su ga wanda zai zo ya watsa ya faɗi komai yanzu yanzu a gaba ai duk fashe haka suke so da haka matan ka ce ma wai za ka roƙi Allah ka yi addu'a ka zaka su manya masu kuɗi ko a duk ba ka ba su da su ga dai wanda zai zo ya watsa din nan ya ce kaza za a yi abu kaza zai shiga su kan ma kashi mala to kashi mala ne to duk gaba ɗaya sai ban je ce asuni bi wannan aje a zo min da shi kawai jilla fi a fara aje a zo da wanda ya fassara ta ولما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن Jiya nan, Allah ma da ahun rasulu yayin da wannan ɗan aike kuma da wajen annabi Yusuf alaihi salatu wassalamu ya zo wa Yusuf alaihi Yusufa wa talaba hul khuruj yace to fito abin da na manta din nan ga lokacin ka yan sarki ya ce ka fito kawai ka zo sarki kai yake jira ala sai annabi Yusuf yace kafidan dan yana nufin izhara bara'ati wato kubutansa ta bayyana bayyana bara kubutansa yarji ila rabbika kuma wajen shugaban nan naka sarkin nan naka fas'alhu ka tambaye shi an yas'ala shi kuma ya tambaya a gari fas'alhu ka tambaye shi an yas'ala shi kuma ya tambaya a gari ma balun niswatin lati ka tsana aiki sunna me labarin matan nan da suka yanyanke hannunsu me ya jawo laifin nasu ne ko fa laifin na wanda ake yusufa ne to in laifin nasu ne me ya jawo aka sa shi a hukuma haka Hmm? inna rabbi bi kaidi jinna na san je sarki da duk abin da ya faru ya sani alimun masani na san bai jahilci wannan ba Ah, sarki dai na san yana sanar da duk abin da ya faru a cikin gari To, eh, amma ka ka ce ya daɗa tambaya dai don ku kuta ta bayyana to قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه shi kenan dan aike ya ƙara zuwa kamar na aike ya kuma dawo ba ya zo ya ce to ina yake ta ai ya ce a zo a gaya ma ka tambayi wa'inda suka yanyanke hannunsu ya aka yi ne duk da ya san da ya ka sani ke to da mun san wannan labari matan waziri ce da sauran abu duk a je a taro mun duk da baki ɗaya waziri ta yi duk da a tattaro matan ku duk da baki ɗaya a je a taro mun shi kenan aka taro matan waziri kuma da duk matan gari wanda duk sun tarayya cikin wannan abu alam ma ka tsubu kunna kai ne labarin ku su matan nan hmm? izrawar sunna Yu- yusufa yayin da kuka nemi yusufa an nausi a cikin kansa hal wajad sunna min humailan kun samu karkata ile kunna zuwa gare ku kun samu laifi a zuwa gare shi قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء suka ce Allah ya kiyaye wallahi ba mu ga samu wani mumuna a wajensa ba mu muka yi maka kaza muka yi maka kaza amma shi akan wannan ma ya je shiga cikin wannan wulakancin da yake Hmm.
قالت امرأة العزيز لا نحس أتى الحق أنا راودته عن نفسي sai sanya aka numfasa goma sau waziri ala dubra atul aziz sai zulaika ta ce matar wato azizul misra wazirin nan na misra al'ana hasa hasa al yanzu kan gaskiya ta bayyana ana rawatu wa annabi wallahi ni na neme shi a kansa ba ba shi da laifin komai wallahi jama'a kun ji kun ji kun ji dai yanda aka ni na neme shi da kansa ba shi da laifin komai wa innahu la da min ila sadiki sadiqin wallahi yana daga cikin masu gaskiya ya kullu rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-karim bin al-karim bin al-karim bin al-karim manzo Allah yayi masa jinjina babba dan babba dan babba dan babba Yusufa kenan annabin Allah dan annabi Yakubu dan annabi Ishaku dan annabi Ibrahim shine Yusuf alaihi salatu wassalam laula jisu annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya da ni na zauna fi sujina a cikin kurkuku malabi fa Yusufa irin wannan shekaru da Yusufa ya- ya zauna la ajartu li awwali da'in da farkon da dan kiran na yazo da na fita da gudu na amsa masa wannan kan an da kai ne na annabi Muhammad annabi Muhammad ya bar Yusufa cika sallallahu alaihi wasallam hada tawazu wannan kan an da kai ne min sallallahu alaihi wasallam huwa akmalu ya fi cika sallallahu alaihi ko shine ba fitar zai yi ba sai an yi haka sallallahu alaihi wasallam Mhm.
ذلك ليعلم أني لم أقله من غيبي وأن الله لا يهدي كيد الخائنين zalika talabu abin da ya sa na nemi kuɗuta din nan liya alamal azizi dan na san waziri yana nan har yau da rai bai mutu ba dan ya san ani lam akun fil ghaib wallahi ban haife shi ba dan dai gaskiya da mutu fulfuri falo har alhamdulillah ita mutum ya tafi lana hasa hasa hasa ta faɗi wannan magana dan dai shi mai gidana ya san ni ban haife shi ba a koyi wa anna Allah la yahdi kayda sa'ilina ubangiji baya shiryar da wato kaidin masu haƙinci وما أبرئ نفسي duk da haka fa wa ma ubarri'u nafsi ni ba na kubutar da kaina ba wai na ce na kubutar da kaina ba ne ni ban kai ban ban yi laifi ba ni ba na kubutar da kaina tawaza'a annabi yusuf alaihi salatu wassalam yayi kankan da kai yusuf alaihi salatu wassalam ba'da ma azhara bara'atuhu bayan ya bayyana kubutarsa haka ake so ka ka ba- ka faɗi kubutarka ka faɗi kubutarka ka ce to kuma ba ƙarfi na bane wannan ni ma ba yi na bane jin Allah ne ba wannan alfahari bane amma dai wallahi ni bane ba kuma bai ban san wannan magana ba amma dai ba wai dan na zama ni ba na laifi ba ne kaza kaza kaza kaga yanzu ya bayyana kubutarsa amma ma ubadu na su ba wannan kubutar da kaina ba ne tawazu tawazu a yusuf annabi yusuf ya yi kankan da kai alaihi salatu wassalam ba'da ma azhara bara'ata bayan ya bayyana kubutarsa wa qala yace wa ma ubadu na ni ba na kubutar da kaina min zalal daga tuntube innan nafsa domin ita rai na ammaratu mai horo ce bisu mai yawan horo ce ammaratu da mai horo ce kawai dan abu ne kaɗan amma a yi mata wannan ammaratu mai yawan horo ce bisu idan muna jinsin nafsu ai bangare na na wa'ansu rayuka ɗin sifatuwa nafsu dai sifarta horo ga mummuna sai nafsun wa'anda Allah ya kare irin ta annabawa su ne ma'asumai ko ku ta wanda Allah ya kiyaye su kuma ha- mahafuzai ne Allah ne ya kiyaye su ba su ya faɗa nan ba to shikenan ba za ta yi horo ba amma dai filin nafsu abin da take horo da shi kenan sifatuha annaha ta'muru bisu'i sifata ita tana horo da amumuna kasiran mai yawa illa ma rahima إلا ما رحم ربي sai illa ma rahima illa man rahima ai sai wanda ubangiji na ya ji kansa ba a sama hu ya kiyaye shi ne wannan da rai ba za ta iya horonsa da mummuna ba إن ربي gafuru غفور rahim رحيم ubangiji na mai gafara ne ga wanda ya tuban masa rahimu mai jin kai kala awwala annabi yusufa da farko ya ce wa illa tasrif anni Allah in baka biya min da kai da hunna mugun tanadin su ba asu ilayhi na zan karkata zuwa gare su wa qala gashi ko yanzu yake wa ma ubabi'u nafsi bana kutar da kaina li anna nafsa amaratun bisu idan rai mai yawan horo ce da mummuna al amaratu abin da yasa aka ce mata innan nafsa la ammaratu rai mai yawan horo ce al ammaratu mai yawan horo kasiratul amr mai yawan lamari bizalika in amaratun nafsa bi su'i takunu amiratan da horo ɗaya kawai take ko dan horo kaɗan za a ce mata amiratan lisu'i mai horo ce kawai wa in amarat bihi kasira in kai horo da yawa da yawa ta sa ke wancan ta sa ke wancan ta kuma amara ta za ta zama mai yawan horo da abu mai kyau mara kyau wannan su hazi sifatuha asliyatu ita nafsu ran ɗan adam wannan shine sufanta na asali zuciyansa huwa tawaza shi annabi Yusuf ya yi kankan da kai wa qala inna nafsa cewa rai kazalika mai horo ce da abu marka kazalika ma ilmi tare da sanin sa anna nafsahu cewa ransa gairu dakilati ya ba su shiga cikin wannan ba shi baya daga cikin wannan shi annabi ne ma'asumi ne Allah ya kiyaye su fali haza saboda haka la yajuzu lahu yace wa ma ubarri'u nafsi ni bana kubutar da kaina bana kubutar da kaina zuciyata inna nafsa la'amaratu bisu ita nafsu mai yawan horo da abu ai da kyau abin da zai ce wa ma ubarri'u nafsi bana kubutar da kaina inna nafsi la'amaratun bi su'i ko ya san shi baya daga cikin wannan annaba annabawa za su faɗa ba ko ba su ƙarya ba yawwa bali haza saboda haka ma ya juzu lahu an yaqula inna nafsi dan haka bai halatta gare shi yace inna nafsi la'amaratun bi su'i ba sai yace ba na kubutar da kaina saboda ita dai rai ita dai kai din nan la'amaratun bi su'i mai horo ce da mummuna bal qala wa ma ubarri'u nafsi ban kubutar ba na kubutar da kaina walakin innan nafsa sai dai cewa ita rai la amma rasul bisu ne yawan goro ce da mummuna abu laysan nafsu yusufa ba wai ran yusufa ba min tilkal anfus ba ta daga ran yusufa ba ta daga cikin wannan zuciyar yusufa ba ta daga cikin wannan kan yusufa ba ta daga ba daga cikin wannan annabtu ran mutum ko zuciyar mutum aslan na asli amma rasul bisu ne horo ce da mummuna illa idza ataka ina yati min Allah sai dai in kula daga Allah kiwo daga Allah ya zo mata wa huwa qawluhu illa ma rahima rabbi sai wanda Allah ya ji kansa wanda Allah ya kula da shi idza ja'at rahmatu idan wannan rahama ta zo min al-hadarat al-ilahiyyah daga hadaran Allah wa fadat ala an-nafs kafaranyo a cikin zuciya dan ta kilu min an-nafs yayin sai zuciyar nan ta tashi daga nafsu daga sunan nafsu al'ammaratu bi su ila nafsin lawamati zuciya annaba an gama nan ba da ita ake magana ba nan ana magana da zuciyar kowa kowa zuciyansa mai horon mummuna ce mai horon mummuna ce sai wanda Allah ya ji kansa jin nan Allah ya ji kansa ka san eh lalle zuciyarka ka ba ta da kyau in ka san cuta ka yi rabin magani in ka san cuta wanda ya san eh lalle zuciyarsa ba ta da kyau yana neman abin da zai gyara ta to yanzu ya kama hanyar neman rahaman Allah din ya kama neman hanyar ko ba haka ganin daman Allah Allah ya faran yi ma wannan rahama a cikin zuciya a ce shi dawa wani tun da ya taso talibi ne da yanzu in ka kama ka san zuciyarka ba ta da kyau din ka kama hanyar neman gyaran zuciya kaskiya gyaran zuciya ya ake gyaran ta wajen baka ni ce komai an san da za a kai shi gyara mota akwai inda ake kai ta gyara ina wajen baka ni ce za a kai ta a'a ألا بذكر الله تطمئن القلوب أنبتن الله ذكر اسم ربه فصلى كدين غاي نافلولي كدين غاي ذكري سنة أبنجدنك من قول الله الحمد لله muhimmin an ɗan ci gaba a wannan zamani da yawa na ji masu tafsirai wanda da in sun ce zikiri ce suke wa'azi ake cewa amma yanzu alhamdulillah suna cewa zikirin ne na la ilaha illallah a dinga yi yana da kyau wallahi wannan abu ne mai kyau kuma mutum ya yi abu mara kyau kuma in yi mai kyau ka faɗa alhamdulillah za mutumin da ya in an ce zikiri ƙarya ne kuma waye ta aikai mai yawa har kafin za ka taɓa ji za ka ji ana kusawa akwai malami Allah ya ji kansa an kai shi jafa na taɓa na sha ji a sa kafin ɗinsa akwai makocin mu yana ta sa mana dan ya zage mu yana ta zagi yan ɗari duk zikirin da ya wuce ɗari ba na musulunci ba ne. duk zikirin da ya wuce ƙwaya ɗari ba na musulunci ba ne. Shi yana ta ganin yana ta sawa ne don ya zage mu, ni ko ina ta yi kuka. Nawa ne sa akwai shi ne ta zikin mina, mallala yana cewa ɗari don ya sauƙaƙa mana, sallallahu alaihi wasallam. To, to kuma duk akan wannan suke, duk akan wannan suke. Da an ce ƙarya ne ma, duk zancen zikiri. Don haka da aka ce manzalla yana yin zikiri daga asuba zuwa rana ta fito sai aka sa wa'azi a wannan lokaci. Manzalla yana yin zikiri daga la'asar zuwa rana ta fito sai aka sa wa'azi a wannan lokaci. Manzalla yana yin zikiri daga ɗan wani yanki na dare daga magariba zuwa isha nan ko karatu ba ai aka sa wa'azi a nan duk wani lokaci dai da aka ce zikiri ake ba ma karatu ake so a wannan lokaci ba zikiri ake saboda muhimmancin lokacin da sai a sa karatu a wannan saboda ba ba zikiri ake nufi ba alhamdulillah kun ga yanzu zamani ya ci gaba alhamdulillah kai in ya waye yanzu an ce zikirin ne sai aka zo aka ce kuma i zikirin ne amma duk zikirin da ya huta ɗari ba na musulunci ba ne alhamdulillah yanzu kuma ana cewa a yi da yawa domin gwada Allah wata rana ma za a ce a karɓi ɗari wata rana ma za a faɗa shi wanda ya sa'a to mutum ya yi alheri kuma ka faɗa da yana da kyau to wanda ya kama zikiri din nan ya kama zikiri kai ya yi kula kowa bare kuma yanzu ma alhamdulillah da an yarda da shi an yarda da shi har wani kuma malam amadu da shi kuma makwacinsa ma kuma har yana cewa ga ramadan ya zo ai ta zikiri kun ga kishiyoyin mu fa sun fi mu wannan ba wai abu kuma har yanzu akwai kishi a cikin asiri kun ga kishiyoyin mu kuma sun fi mu wannan ba wai wasa ya zama asiri ya zama wa kun ga kishiyoyin mu fa sun fi mu wannan ba to alhamdulillah tunda bai an yadda a kama to kowa ya kama zikiri amma mai gizi ka zo ka karɓi mai gizi ba kai za ka je ka dinga shato wa kanka abubuwa da yawa ba domin zuciyanka ta gyaru yanzu da annabin Allah annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ce rai mai yawan horo ce da mummuna akan rai muke magana idan ce ka yanzu ba zancen ko zancen sallah ko zancen azumi ko a'a yanzu ba wannan zancen muke ba yanzu ba zancen nan wajenmu na ɗan adam ba zancen fuska muke ba ba zancen hannu muke ba yanzu mun koma mun fada cikin kirjinmu yanzu zancen zuciya muke innan nafsa yanzu zancen zuciya muke ita ba gani ba ba fitowa sarai take bare ka kaga fuska alwala ake ko ai wanka in mun yi janaba mai wanka mai kaza kaza amma ita fa ya za ka wanke ta to ita kuma yanzu abubuwan da zai wanke ta abubuwan da zai wanke sai ya gyara ta yanzu dai annabi Yusuf ya ce rai mai yawan horo ce da mummuna to haka sai kowace take aka halice ta kowa a daina shi yanzu da za mu dinga bin abin da zuciyar mu take saka mana ai duniya ba ta zauna lafiya ba duniya ba ta zauna ba shehu dan bodiyo radiyallahu anhu yana zaune wani ya zo ya shige ta gabansa da kakanni zuciyar ta ce masa a'a madubo kaman ka kana zaune a zo a shige da kakanni sai shehu dan bodiyo ya ce kai malam zo sai ya ce zo sai zo dan gozo ya kwanta sai ce da Allah kakakin zillan na da takalmin nan na Alhamdulillah ne yawan ta ani na saka saka sai ya cire kansa a ta takalmin ka sai to ai kayan ka na ibada sai ina gwanta sai kaka ita ka yace to an taka ki ki fito ki abin da zaki ba ma wai an shirye ki ba taka ki ma aka yanzu da takalmi ma wulakanci ya isa ko da takalmi fito ki abin da zaki yanzu kun ji karatun da muke inna nasa da annara sun bisu to ita zuciya zikirin Allah ne kadai yake iya da dukan to idan yanzu da haka ake ta da masu gyaran zuciya ulama utakkiya to ba a kan faga hanyar gyaran zuciyar nan a nan dukkan zancen ɗabi'un nan da waɗansu maganganun da wani ba zai gane ba imam mali yana cewa da na san in na zauna kan bola zuciya ta za ta gyaru wallahi da na zauna me ka ban san zama kan shara idan shari'a za ta yi ka je ka zauna kan shara kayanka da za ka yi sallah da su ka yi kaza a ce ka je ka zauna kan shara ai shari'a za ta yi da wannan a shigo yanzu ba zancen zahirin yake ba zancen in zuciyar ba ta gyalo sai a yi ta faɗa zahirin banza sai a ta aikin zahirin banza zuciyar ita ce babban abu annabi tilka hiyal muradu zuciyar ita ce muradu in ta gyaru to ibada sai ka ta gyaru duk gaba ki gyaru da dai zahiri ne take ibada ai da dukkan mu na yan zamanin na yan aljanna ibada tsai tsai tsai tsai tsaf tsaf an ce ibada amma zuciya fa musalla sallallahu za a ga masallaci a cike amma zuciyoyi a rushe a ƙarshen zamani zai kawo to in to idan rahama Allah ta zo zuciya Allah ka sa rahama ta zo ma zuciyoyin mu mutum ya shirya ya nemi zikiri idan ja'at rahmatul ilahiyyah wa qadat ala nafs ta kwaran yawan zuciyar nan kan ta ilminan nafsul ammaratu bisu sai zuciya ta tashi daga mai horo da mummuna ilan nafsul lawamatu zuwa zuciya mai zargin kanta yanzu farkon level din da zuciya take ta kowa akan wannan take sunanta ammaratu bisu mai yawan horo da mummunan aiki amma idan ka kama zikiri ka kama gyara rahaman Allah ta kwaranyo ma a cikin zuciya yanzu sai ta zamanto lawamatu mai zargin kanta da zuciyar ta ta hore ka da amara kyau sai ka ji wata kuma ita kuma a take a nan ita ce za ta yi kina ita za ta yi rawa ce kai a bai dace ba ai bai dace ai ba wani wace zan zauna ne kowace ni ne mai halin banza kowa zuciyarsa ta gyara amma ni ne mai halin banza ai haka jike ne wa kanka wa'azi ba wani abu da mutum zai yi sai ya yi wa kansa wa'azi sai dai ce kai Allah abin sa ka dake kawai to shi ke nan to haka za ka kai yanzu ba da wani malami kake faɗa ba da zuciyarka za ka ji kana faɗa yanzu ba wani malami ma kafin wani malami ma ya yi ma wa'azi zuciyarka za su dinga yi ma wa'azi yanzu lawama ka samu yanzu zuciyarka ta zama lawama mai zarginka Allah ya rantse a kasam alhaqu Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da wannan zuciya bitilkan nasu Allah ya rantse da ita saboda ka yanzu ka so mu hawa fagen mazaje Allah yake wala qusumu la qusumu bin nafsi la qusumu bi yawm al-qiyama wala qusumu bin nafsi lawama ai kusimu ina rantsewa da rai mai zargin kanta da zuciya mai zargin kanta yanzu Allah ya rantse da wannan kalumu sahiba har har da zargin mai ita inda ma ya zuru min wasu in in mai horon mumuna ta sa kai to ita kuma ta tafi da zargin ta to yanzu yanzu ya kana kankan da kai da Allah kai da kanka ka zargi kanka ma ba sai wani ya zarge ka ba sai ga mutum yana kankan da kai ga Allah kuma yana gyarawa lalle sai ga mutum yana gyarawa ko ya ɓata ɗin sai ya gyara, ko ya ɓata ɗin sai ya gyara. To kaga yanzu kallatu amalan salihan wa akar sayya. Yanzu kuma ka zama kana takur. Da barna ne kawai. Yanzu kuma barna da alkhairi. Barna da alkhairi ai kaga an so mai ko kuma tafiya ake. Kuma ci gaba da gyara kake, ci gaba da zikirin nan kake. Kana barnar, kana alheri, kana barna, da barna ce kawai. Ba wani zancen Allah ko kaza kaza. da kuma yanzu ana karnar ana alhaidi ana karnar kana ta yaki a zuciyanka yanzu ka zuciyanka fagen fama ce da yasa a kai kaza ana barna ana alhaidi to Allah ya rike da wannan to fa idza fadat alaiha qaidatu idan wani faranye na rahama ya kuma faranyo wa zuciyanka zikiri ya daɗa kama ta na daga rahaman Allah tabaraka wa ta'ala to sai ka kunu mulhamatan sai ka tashi daga mai zargi din nan sai Allah ya taimake ta sai Allah ya kinsa mata alheri sai Allah ya sa yanzu mai alheri kuma ya kinta a cikin zuciyanka fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya ce sai ya kinta wa zuciya tsoron Allahnta da fasikancinta wata zuciya shi ya kinta mata fasikanci saboda fasikan zuciya ta uzu billahi wata zuciya kuma shi ya kinta mata wato tsoron Allahnta sai Allah ya kinta wa zuciyanka tsoron Allah sai kuma ka zama bawan Allah kaga kuma kana gane shirya kana ta gane abubuwa yanzu mai da ka yanke wajen zango na sai da ka yanke zangon lawama sannan ka zo nan mulhamatu to yanzu ina wanda yake nafsul ammaratu bi su'i zai gano wanda yake fa alhamaha fujura ya zo nan ba ko ya shago ganshin washe zai zo nan wajen to ya za a ce zuciya iri da ya to in zuciya ta zama ba iri ɗaya ba dole aiki ya zama ba iri ɗaya ba dole fahimta ta zama ba iri ɗaya ba dole kaza kaza to kuma wannan dole sai aiki ya daga shi in da haka ne aiki ne wannan ba dabo ba ne ba sihiri ba ne abu ne a jarrabe abu ne da muke faɗa wanda kowa ya san zuciyarsa ya san wannan abu gaskiya ne to sai Allah ya kinsa mata shi kenan wata kuni nafsun mulhamatan ta zama zuciyanka yanzu ta zama wata ake wa ilhama la ta'atani illa bil khair sai kaga kai alheri kake so kawai komai aikin alheri kake so wajen alheri kake so sai dai walakin na gairu mutamaki na tinjitan ba ta dai tabbata kwarai ba dai amma dai wajen alheri ina ne ake wa'az ina ake abun alheri duk inda ake alheri zaka to shi ko mai san al'amara su bisu yana ganin wani wani wa ba ta so mafin su wani ba kai wani ka zama wahalalle irin a ba wahalalle ya zama ba yanzu ya zama mai nafsul mulhamati hawa hawa zuciyarsa take a idan mutum ya ci gaba da sarki ya ci gaba da sarki istamarra alaiha talalan Allah tana ta zuwa cikin zuciyarsa to shikenan tasiru mutma'innatan yanzu kuma sai ka nutsu sai ya zamanto kuma yanzu ya yi ma'arifa ya yi komai zuciyarsa ta nutsu ya tabbata ga Allah shi kenan ka yi zagin ka yi zagin sai dai ya murmushi ya Allah sarki da wani abu a kan matar sarki da ido da ta gani mutumin nan yana faɗa abin da bai sani ba ne wallahi da ya sani da bai faɗa ba shi ma shi ma da ya hau hau hau hau ya zo inda nake yanzu da shi ma bai faɗi wannan yanzu ka zama nutsatse da haka za ka ji ana cewa ba ka fitina ba ka ce za ka fitina fitina ai daga fitinan ne take zuwa ai kai nutsatse ne me aka faɗa baka sani ba sai da datti da an tsaye da an yi wani abu har har an yi ta da sai ga shi yana saboda ba abin da bai gani ba irin wannan ku ne yanzu kuka fara ganin abin da haka ya kayan muku da hankali kaza shi ku ya ga an yi fiye da haka ma kuma an dawo an shirya da kaza kaza sai ga ya kira ku an da ana kaza to sai ga wanda ya zo na Allah ya kawo mu sai ga ya musu sai ga ana ai su ba sa rigima ai su ba wai matsorata bane ba aku o o sun san to ne abin rigima ne na rigima mutum ne ya zo kana gidanku ya ce ƙarya ne ba gidanku ba ne kuma da takarda da komai nan aka haifi ubanka nan aka haifi kakannin da kowa ya sani komai to ka za ka yi rigima da shi ma abu a yi ma dai kalle shi ka da ka ce ai da za ka gane ma ka ba shi hakuri malam don Allah Allah ya ba shi hakuri ka ga wani gida san da ya kai da wani a sai dai ka ba shi hakuri ba to duk da zai samu lamarin Allah da nutsuwa a zuciyanka da komai addinin nan ka ji shi ka yi shi har ka yi ma'arifa ka san shari'o'i ka san menene mai kyau ka san ba duk wata magana da malamai galibi suka faɗa ka lalle ta ka san sun faɗi sharri ka san sharrin ka san alherin ka kaza yanzu ya ce ma ma ma kai ba kama san ina aka sa gaba ba kai ko ka san daga ina ya zo ka san duk abin da aka faɗa a kansa ka san farkonsa ka san kuma inda lamarinsa zai kare ma duka za kaza to ai dole a ganka alibe dole shi ba kan cikin tashi hankali ya ta rigima ai da ma abin da ya da ba dan ma tausayin ma kanana ba ba dan ma tausayin kanana ba ko da irin wannan zage zage shigo shehunan mu duk manya ne suka yi maka wanda ya kula wanda suka kula ma suka ce saboda tausayin kanana sai abin ne da ya zama yanda ya zama yanzu amma saboda tausayin ma kanana ma wanda ba sani ba jahilai amma kowa duk abin da ya fito a kan abu yake to to shi kenan to idan ka kai sai ga mutum ya nutsu ba rikici a wajensa Allah kan tsada mutum ya zama aikin alheda kan san mutum yana hayaniya ko yana rigima ko yana to bai nutsu ba su nutsuwa ba ta zo ma ba amma wanda ya nutsu ya san mai komai a gaban sa yake to wanda ya nutsu mutuma innaka bi hadratillah fa sai ta zama mutsaya a halaban Allah la taltafi ila gaibin ba ta waiwayawa zuwa wani wala ila gaibiyatin ko wani fasta haqqatin lida to in zuciya ta zo nan to Allah zai yi kiranta yanzu yanzu ta tantance Allah ya magana da ita yanzu yanzu saboda ta tsarkaka shi ko Allah zai kula a sai tsarkake sai Allah ya ta tantance Allah ya kiranta ya ayyatu hannasu mutma'innat halaran Allah ya kira ta ya ke wannan rai mutsatsiya irji ila rabbiki ko koma wajen ubangiji radiyatan kina yaddajiya da duk abin da Allah ya yi kin yadda da duk abin da Allah ya marziyatan ke ma Allah ya yadda da shi in yadda da lamarin Allah Allah ya dake idza raja'a ila al-hadratillahi tabaaraka wa ta'ala ta koma hadaran Allah tasiru radiyatan yanzu idan yanzu kuma sai ya koma hadaran Allah shi ne da ya cika ma'arifa ya ta hawa zangunan ma'arifa shi da nan sai ya yadda da lamarin Allah to me bai yadda da shi ba me yana da kyau law ya'rifu al-insanu man rahmanu yalqashu wa dhahikan insanu da da ya san waye ubangiji ar-rahman ma ta sharri ma sai karba yana dariya sharri ne daga Allah zai zo ba da ka san wannan da ka san Allah da ka san ba shi da zai zo da wajensa da ake ka za ka zafa to ai ma kai ake wa magani kai kai kai dawo ake wa magani idan kai ma da kanka sai ka dama madaci ka hada su abubuwa masu tsami ko masu daci ka sha ai kai wannan sharri ne ko kai ma aika sai ake sharri ya zo daga wajenka kenan ko amma me kake nema lafiya a shi sharri kai ma zai zo daga wajenka ba a zahiri ne yake sharri amma a batini gyara ne to in kai yadda da lamarin Allah tabaraka wa ta'ala sai ga ko abin da zai sa ka dariya ko abin da zai sa kuwa duk daga Allah wa anna ila rabbikal munta wa anna huwa abhaka wa abka shi ya sa dariyan da shi ya sa kuka wanne ne ba ka zo da haka da masira ta faru aka ce to kai ma'arifa irin ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma da wani ma masu daga ce la haula wa la quwwata illa billah duk wani abubuwa ne da zai sa ka yadda da lamarin Allah duk abubuwa ne da kuma sai wanda zuciyarsa take mutum inna yake amfani radiyatan to shi kenan yake zama marziyatan kuma sai Allah ya yarda da ita sai ma an kai da Allah sai Allah ya yarda da kai to shi radiyatan fi zamiji majari a hakami sai ta zama mai yarda da dukkanin magudanar aikin Allah fa idza kana radiyatan ta zama to yardacciya kasiru marziyatan ita ma ta zama an yarda da ita inda Allah kai ita ma sai Allah ya yarda da duk abin da ta zo da shi da yawa mala'iku za su rubuta laifin bawa abubuwa suka takarda ya da Allah ya ce a mayar ku zubar. Allah ya kaza ya ce ku zubar na abin da ke tsakanin da bawa na ba ku sani ba ku zubar kawai. Dan radiyatan mabiyatan ne amma masharakan mutum ya ce a kai nan wajen shi yana da yana ta kururuwa Allah ka hana ni kaza Allah ka kai min kaza a shi ma yanzu akwai abin da ba a yi masa ba. Da shi ma akwai abin da zai yi Allah bai yarda da shi ba tabaraka wa ta'ala. wannan matsayi ne na manya Allah ya samu. Sai za ka na radiyata ita zaman doya jajiya da duk lamarin Allah ta siru marziya da ita ma sai a yata da ita inda Allah ya tabaraka wa ta. Allah huwa al-malikul haqq Allah shine sarki na gaskiya. Wal insanu abdu dan dan adam bawan sa ne. Wal abdu bawa la yazali ya atarizu ala maulahu fi jami'a. In bai kushe ba yana din wani abubuwa yana bai da wani abu yana bai da wani abubuwa na na mai gidansa ba to mai gidan nasa ba zai yarda da shi gaba ɗaya ba ma dama lan yarda an amma in ya yarda duk abin da mai gidansa ya ce kai mu bayan sa ne duk abin da ya yi cikin kayan sa ya yi kyau ka ba duk komai a ruwanka to in dan adam ya zama wa Allah haka shi ya san bawan Allah ne yana wajen ubangijinsa mai gidansa ya abin da ya ga dama da shi وإذا كان راضيا عن جميع ما تدرس به الأحكام الإلهية idan ya zama ya yarda da duk abin da hukunce hukuncen Allah ta gudana a kansa ta kunu nafsuhu radiyatan to ranta ta zama yardajjiya wa ta kunu marziyatan inda Allah sai ta zama doya yardajjiya wajen Allah shi ma Allah sai ce ni ma duk abin da bawa na yi na yarda shi na karɓa ni ma tabaraka wa ta'ala da ya yi laifin ma an yarda shi nan yan badar suka kai a ce yan badar sun gama su aikata duk abin da suka zo an gafarta musu babu yanzu an gama da su da baki daya ko a ce wannan to an kai mutum wannan waje ke to fa tasiru kamilatan in ta zo na ita zama kamila yanzu wani ya zama kamili kenan ta zama kamila kenan ya tsakiya a bariyarta iya sab'atu maqamati in kagar maqamai guda bakwai kenan wa'annan annafsul ammaratu ita ce ta kowa da kowa bisuri sannan ta zamanto lawamatu sannan ta zamanto mulhamatu sannan ta zamanto mutma'innatu sannan ta zamanto radiyatu sannan ta zamanto mardiyatu sai ta zamanto kamilatu ta cika rai bakwai ta cika suluku gairul anbiya'i wanda ba wanda ba annabi ba yana farawa ne daga zero daga nafsul ammarat daga wannan ran mara kyau kowa daga wannan ran mara kyau ya tashi sai dai annabi ila an yasila al-kamal har ya kai na bakwai وسلوك الأنبياء سوك أنبا من النفس المطمئنة دقا نفس المطمئنة جنة أرشي إن لا مكينة أركين أكي مكان سوكو أنبا دقا ننسك فارع مطمئنة سنة سدى الله داما كالله يشيع تبارك وتعالى سوكنا فارع دقا نفس المطمئنة سو أنبا إلى الكمال سوكما دقا مطمئنة سوكما ذاك دا أنبا إن ذا إتبابا فادا سوكما وجن يجاد ونأظن faɗi wata magana ‘yar kaɗan a kan wani abu sai a shaje su. A da yanzu annabi Yusuf wace kawai a faɗe shi wajen sarki. Yanzu don ka irin mu civilian don mun faɗi wannan ai ba komai. Ahalin mu yanzu don muke to Allah a gaya wa na fa muna waje kaza Allah ya kiyaye mu ko. Haka mai kyau ne amma shi fa annabi ina ya dace faɗo ashe da ya daba kenan. Da ya daba kenan. To shi ma kuma ka warisi kuma to wannan annabi kenan yanzu ba annabawa to shi kenan yanzu wannan mukami ya haɗi kenan a wannan mukami ya haɗi ba har yana nan za ka samu mutanen da suke kansa amma su ba sunansa annabi ba sunansa warisi magaji akwai wanda shi ma da zai je ya roƙi wani to sai halaran Allah ta tage shi yanzu ko ta tage shi da ta hana shi abun da baki ɗaya ko kuma in da zai samu abun ma ta hana shi ko abun ya yi wuya da yawa wallahi kana son wani abun ma tsoro kake ma ka tambaya saboda ran da ka tambaya ma abin ya yanke kenan ma gaba da in baka tambaya kuma kana zaune sai ka daga Allah wani abu dan haka Allah yana ladabtar da kuma na kusa da shi a haka in ka tambaya din a hana ka san inda ka zama daga Allah ya zama yana ka ko Allah ya hakuri a kai an san an san da wanda ake faɗan ba kai ba ne na dautar da kai ake sai a hana ya baka shi din ma wannan ba ba na kowa da kowa bane wanda ba shi da shi in ya ga wanda yake da shi musulmi su ji in ya ga wanda ba shi da shi ya tambaye shi wannan kuma wani course ne na daban wanda wani course ne na daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kin jahili ne a Allah yana kin talaka mai girman kai ba shi da shi kuma yana girman kan kuma kamata a ce na tambaya to ya zo ya mutu da abin sa ba ba irin wannan ake faɗa wannan ana faɗan manya yan tauhidi yan kadaita Allah dan baba ta magadan annaba din duk gaba kida to za ka zo nan to ga yanzu shi annabi sai kai a tuna shi aka ce sai kayan adadin a tunani a gidan kurkuku wannan a tunanin da ka faɗa to da wata magana ya ta faɗa ya ta magana za a ce sai yayi adadin harafukan wannan a tunani kawai sai yayi adadin harafin a tunani a gidan kurkuku annabin Allah to su kuma za ka ga daga nan daga mutuma inna zuwa raziya kan mabiya tuna daga nan za ka ga ana dan taba su dan haka ake cewa laifin su ba laifi bane ko kaji Allah ya ce laifi su kai to daga nan ne daga zancen rabiyatun mardiya ne mutuma inna rabiyatun mardiya kamala amma muna mun an ce laifi ba za ka samu tsirin laifi da tunda nafsul amaratun bisuri ne daga nan muka taso sannan lawamatu sannan mulhamatu sannan mutuma inna sai mun yi wajen zango nawa sai mun zo lawa muna kan amaratu da su sai mun yi lawamatu mun yi mulhamatu sannan mu zo na wajen annabawan nan mutuma innatu sannan mu zo ba wai dan mun yi ɗaya da su ba to duk ga baki da dan haka abun a yi ta kokari a yi ta zikiri alhamdulillah bari ma mun zaman da yanzu kowa an ce ya yi zikirin to Allah duk mi kai kan mu kuma kan mutum ya ta taso ya nema da izini dole ya amma izini ga baki da ko wa'annan da ake rubutawa din ake cewa kayi na sunna din ka je ka dinga ka dubi sassalarsu za ka samu wa'yansu annabi ya gaggaya ba na kowa da ba na ko abubakar bane radiyallahu anhu ba ko na sayyidina ali bane za ka samu wani ammaru an gayawa shi kadai wani sayyidina abubakar din aka gayawa shi kadai wani sayyidina ali aka gayawa shi kadai wani bilalu aka gayawa wani kaza kaza kaza to kai ka zo ka tattara su duka baki da su yan gidansu ne suka yi ma izinin duka baki da sai ga mutum yana yi yana hargitsewa yana wuce wuce yana yana hargitsewa ƙwarai da gaske wallahi irin wannan abubuwa duk su aka lalata don haka duk aka lalace in ana gyaruwa mai kyau ce in mutum yana so ya ya dawo tushe ya dawo littattafan nan na da na tushe irin yadda aka tafiya na tushe din nan to sai a ƙara jino tafiya in an lalata an lalata amma ai kokari a sake dawowa a yi amma kullum a za a yi ginin za a sake za a yi ya za a yi what's the solution wanda kaza ya za a ya za a ya za a ya za a sai a kare ya za a ya a'a a dawo yanda ake da din nan a kuma biyo abin da aka ce shirkan nan an san lalle ba shirka bane a dawo alhamdulillah faɗa ce da aka dan rage ta aka ce diga ne yanzu a dawo a ce to wallahi ma ba diga an bane bai rashin fahimta ce kuma sabani ne na mazhaba yanzu a ce sabani ne na mazhaba yanzu a daɗa sassauta shi yanzu a ce kuma sabani ne na mazhaba kuma har zuwa a faɗi haka duk ya koma lafiya insha Allah Allah ne iko ne bayan inna ma al-usri yusra duk bayan tsanani sai kaga sauki ya zo kuma saukin yayi yawa yawa dan ka ai girma kai kuma sai wahala ta zo Allah ya ta Allah zai kiyaye mutum da lafiya to in aka zo wannan to shikenan ta zo sai rai ke abu kenan ta zama kamilatan cikakkiya kaga ta annabawa tana farawa daga mutuma innatan da sannan ta zo ta zama kamilatan su annaba tana fara daga mutum ina kan zo kan nan to inna nafsa al'amaratu bisu rai mai yawan goro ce da mumuna tushiru ila ma'ana fil ayati al-mutaqaddimah wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-jins wal jinn wannan tana nuna zuwa ayar da take cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-jins wal jinn haka muka sanya wa kowane annabi makiya shaytanin mutum da aljan shayatin al-jinsi shaidanin mutane ala ba abu sawila ta abu sawa ɗan su fassarori nafsul insan ita ce zuciya ɗan adam ita ce shaidanin koye jinna abu koye dama aljani koyayye ne to jinnu abu na koye to zuciyar da ba a koye take ita ce babban makiyinka kafin ka fara gano makiyi na wajen makiyinka na cikin zuciyanka nafsul insani hiya shaytanu bi nafsun dan zuciya dan adam ita ce shaytanu mutane wan nafs wa shaytanu al-akharu iblis shaytanu dai sunansa iblis wa awanu da mutanansa fa inna nafsa zuciya amaratul bisu fa hiya ita ce a ada'atu mafi yayyan makiyin insani kowa ya ga zuciyarsa ita ce babban makiyansa kafin ga ina da makiyiwa na ina da makiyiwa na ka fara kirga kanka tukun zuciyanka ita ce babban makiyinka walakin al insani fihi qalbun dan adam dinnan Allah ya ajiye sirri a cikin sa da yawa Allah ya ajiye zuciya wa aqalun da hankali wa ruhun da rai a cikin dan adam dan adam akwai zuciya da hankali da rai a cikin sa uku kenan ko qalbun aqalun ruhu at-tasibu hakaza ar-ruhu wa sultanu rai shine sarki a ciki shi ne sarki a jiki ran da ya fita ma za a ce jikin ma ba shi da amfani shi yake juya shi yake juya jikin ran dan adam wal aqlu huwa al wazir hankali shine waziri shi yake faɗa rai me ya fahimta abin da zuciya ta aiko da kaza kaza wal qalbu huwa al mufti ita kuma zuciya ita take fatawa ita take ba da ilimi labari karatu a gari ita zuciya ita take fatawa ita ce mai fatawa a gari والقلب هو المفتي ita zuciya ita ce fatawa idan ta faka haula isalatu idan wayannan uku suka haɗe kansu ta gallabu alal nafs sai su maganin san ranka nafsu to ita kuma nafsu tana ne ita ita kadai take fuskantar wannan dama shedanin gari za ka shi kadai ya sa sarkin gari da wazirin gari da malamin gari a gaba ko ai shedanin gari shi kadai wayannan suke tsoro duk baki ɗaya su wayannan gaba ɗaya shedanin gari guda ɗaya sai ya sa su gaba gaba ki ɗaya to nan su ita ce shedani ɗan dafa zuciyanka ita ita tana waje ɗaya ta sa wayannan a gaba idan wayannan suka haɗe kansu da sarkin da wazirin da malamin garin suka haɗe kansu da ranka da zuciyanka da hankalinka idan suka haɗe kansu hankali ya kula da ilimin da zuciya take bayarwa rai ya kula da labarin da hankali yake kawo masa yake aiki da shi shine babba yake aiki da shi to sai a zauna sai su maganin zuciya zuciya ba ta iya komai ba nafsu san ranka ba zai iya komai ba san ranka ba zai komai ba idan ka baka haula tagallabu ala nafsi al'amaratu bisu ala yadru illa khairun ba sai kace ko ba sai alheri sai tana tsoron dan da kai wani ammalan zai ce a an bata addini fa an yi kaza kaza kaza fa ya hankali ya ce to ko in ku ana wannan ƙasa ba ka zauna lafiya ba sai sarki ce to ni kana ya ta gari ya ɓaci ni kana ya ta gari ya ɓaci yanzu sai alalla ta ba ba ka iya wani abu ba wa idza tadakkalatin nafs idan san zuciya ya shiga tsakanin wa'annan kuwa wa azalan wahidin ta cire ɗaya daga aikinsa yana salat daga ukun nan baki na guda ukun nan wata gallabar alai in ta hau kan ɗaya kuwa tagalabu alal akar za ta yi maganin ɗayan ma za ta yi maganin ɗayan ma za ta iya rusa su gaba ɗaya za ta fara da zuciya ita ce malam nan za ta fara shiga ta ɓata su idan ta ɓata nan to shi kuma yanzu ko ya ga abun sai ya tawili sai ya fassarori sai a kafal maɗa sai a kwalmaɗa sai ya aika wa hankali amma fa a kaza kaza sai a yi kwaskwarima a yi kwaskwarima shi kenan shi kuma hankali yanda aka mai fatawa ya aiko masa ya ce to sarki fa kaji kaji kaji amma kuma an ce kaza an ce kaza sai dan ce to shikenan to ba komai sai gari ya ɓaci yanzu yanzu sai dan adam ya ɓaci yoka ana ba da hikaya ka san hikaya ita take nuna karatu anna salata tirani akwai yan shanu guda uku bujiman sa guda uku min albaqari saka nufi gaizatin suka zauna a wata sarkakiya wani daji ne shanu guda uku suke zaune a ciki mukusi bati ita sarkakiyan nan wato mai ciyawa saurun asfara akwai wato yalansa, akwai kuma bakinsa, akwai farinsa, fari, baki da fari da yalo, sun suke zaune a cikin sarkakiyar nan, suna zaune lafiya suna ta abinci. Wato wasu tuwarihin asadin akwai wani zaki kuma a gefen Jikin zakin nan ya zo cin su sai su haɗe kai su shanun nan guda uku sai ya gudu ya kafa su zakin nan ba iya taɓa kowa. kullum lalatin yuridu al-asada an yaka tula wahidan kullum kowace dare san zakin nan in yana so ya kashe ɗaya minas firan daga shanun nan fa yastabi'una alai sai su haɗu kan zakin nan mal sai ya birra an dole sai zaki ya gudu fi yau min al-ayyam a cikin kwanaki rana da kwanaki zakin nan da yace to yanzu dai ƙarfi baya yi ƙarfi ba zai yi wa waɗannan ba sai dai dabara ai musu dabara mana kalabi saurul asfari sai ya je wajen sa ɗin nan wanda yake yalo sai ce kaga na zo ne mai magana ni na ruwa da kai da kullum sai ka zo za ka cinye muka ita ai an daina yanzu matso mana kai dan uwana ne jikin mu ma kusan iri ɗaya ne kalli fata ka da fata ta hada ne shi ne na zo an ta aki kai dan uwana ne wajen su irin mu ɗaya fatan mu iri za a yi wariyar launin fata fatan mu duk iri ɗaya ce wannan sarka wa hazihi al-gaybatu wannan sarkakiyar fiha kullu ma nuridu duk abin da muke nema akwai a cikin min alkhairi na alkhairi walakin al ashiya'a yakafuna min hadha al-thawr al-abyad sai dai abubuwa sun kin faruwa a ciki saboda suna tsoron farin sa din nan da za su kale ni kai da bakin nan dai ku je ku kaɗan abu kuna da ɗan duwa amma farin nan gama muku da shi mata masina layin ki in dai farin nan yana cikin mu to ba za mu samu komai ba walau taraktu mu da za ku kale ni wa iyahu ni da shi kadai in cinye shi shi kenan sai mu zauna lafiya faka fi da minu zalika ya yi da wannan ya gaya wa abokinsa ma ka ce aka wunde dan ɗaya ne amma ce shi kuma ai ba komai sai suka bari a gabansa aka zo aka cinye fari shi kenan suka ce ba komai falan ma da allaili da dare ya zo hamma bi sauril abiyar sai ya nufin farin sa din nan fa ata zalu sai suka kaurace suka koma waje sai suka ce ai ba komai ai ba mu bane akawa wa taraka suka kyale shi fa akalahu al-asad sai zaki ya cinye farin wa fil gaji gobe kuma da za ila saurin asfar sai ya ƙara da fasil wa ƙala hu anta wa ana shay'un wahidin yanzu ni da kai mu ne abu daya walakin hazar saurin aswad wannan bakin sa'in nan ayi shay'in ne shi ya na wa iyahu me haɗa mu da shi ko aswadin shi baki ne mu ko duk gashi jajaye ne ma kunna na kafu minhu fi saurin abyad duk abin da muke tsoro a farin sa'in nan shi ma yana da launi zai same shi zai same mu huwa kazalika wa kyau la ya ɗibu da nan maƙam ba za mu zauna lafiya a farkakiyar nan ba illa iza ma ta sai ya mutu shi ma haza sauru aswad wannan bakin sa din nan qala lahu atruku hatta ta'kulahu yace to zan kyale ma shi ka cinye shi sai mu zauna lafiya to haka za a yi wa fil gadi wa ma ata ala sauri yazo bakin sa din nan falan ya ci saurul asfar yalan sa din nan bai zo ya taimaka ba faka talahu ya ci ya kashe bakin sa din nan wa akalau ya cinye falamma maza yawmun da rana ta shige ja a ilaihi gobe kuma dama bai ma zo ba sai lokacin da za a ci sai ya zo yalan sa din nan kuma yace to man yamna uka mili kai ko dama waye ita wa zai hana ka yau kuma yanzu kuma kai za a ci wa zai hana ka qala in fadl ahada yace ka kiyaye alƙawarin mu ni da kai alƙawarin da muka yi na abu abota allazi kana bainana qala hu sai da shi ayya ahadin wani alƙawari ne bainal asad wa sauri tsakanin zaki da nama ai wani alƙawari tsakanin zaki da nama ina wani alƙawari kawai shi za a yanzu kawai qala la budda taqtuluni ba maka za ka kashe ni qala la budda aqtuluka ba maka an kashe ka qala idan aqulu kalimatan ita to bari in fasa wata kalma daya dan ta zama tarihi duk wanda zai tuna wata da ne to kuma ya tuna na faɗe ta bari in fasa wata kalma daya qabla an taqtulani kafin kashe ni ita duk abin da ga dama faɗi qala qabla an aqulu ala ga kalmar kowa ya ji na faɗe ta ala inni ukilat yawma ukila saurul abyad cewa ni dama an cinye ni tun tun tun da aka ci farin satin tun da aka ci farin satin nan to ranar aka cinye ni da dama haka ne makiyin ku ba zai zo ba zai iya da ku ba ku duk gaba ki da amma sai ya rarraba ku ya samu wancan ya samu wancan ya tafi ya tarwatsa su su bai abun ko sai ya rarraba ku ya rarraba ku sannan kuma ya tarwatsa ku sannan ya shiga Allah ya kiyaye mu to in nafsu nafsu in za ta iya da nafsu al'amaratu bisuri ranka mai horo da mummuna ba za ta iya da zuciyanka ba ba za ta iya da hankalinka ba za ta iya da ruhinka ba amma in ta gama da zuciyanka ga abin ka sani zuciyanka ta yi ma wa'azi ba shi da kyau ko wannan ba sai Allah kaza kaza kaza to kaga yanzu to zuciya ce to shikenan yanzu an gama da zuciyanka to hankalin naka ma to lalle fa za a ji kunya za a yi kaza kaza wannan ma ba zai amfani ba koran naka ma zai zama banza ba za a amfani duk ka ɓaci kenan duk gaba ki daya Allah ya kiyaye a tsayar salatu zaki to mu dinga jin dai wa'annan karatuka kan mu zace karatuka kawai muke zubawa a kodoji da abu ko muna faɗa ne mu dinga aiki da su mu dinga ji kwarai da gaske mu gode Allah da karatuka mu mun yarda da gyaran zuciya mun yarda da abin zikirai mun yarda da kaza mu kama kwarai da gaske mutum ya kama kai ya dinga wasa da zikiransa na wanda suka zama dole a kan nasa na safen nan na yamman nan da shauran zikirai karatun qur'ani aikin alheri abin da ka ji zuciya ta ce ma mai kyau ne waccan kuma tana ba ta so ba ta so a kula da shi dai kuma zuciya a kula da haƙƙin jama'a da girmama manya da abubuwa masu alheri dai duk wanda yake mutumin kirki a cikin mu ba sai ya ce a ce ma ba za ka rinka suna wallahi wani sai mutumin kirki ka dinga yin wannan aikin da za a ce wallahi wani dai mutumin kirki kada dinga yin aiki za a ce wallahi wani dai kaza kaza kaza to kula kwarai da gaske alhamdulillah da rabbil alamin wannan shine babban tafsiri an dai dan wai fasa da baka gani ko ma ya yawan amma irin wayannan maganganu suna wanda ba a iya ba suna ba a iya ba amma dai aka fasa da baki ne sai an fasa da an tsara ga ita ka dauka fasa ma ko ma ya yawan shi ka baki amma wayannan su ne karatu shi ne abin da Qur'ani ne yake shiryawa da shi